أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake saduwa a majalisunmu na karatun littafin matanin ashimawi a madhabar sadatul malikiya rahmatullahi ta'ala alaihim littafi wallafar malam bulbari arrufa'i al-ashimawi rahimahullahu ta'ala yau muna ranar alhamis mai yiwa ya zama ɗaya ga watan aljuma da al'ula hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wadda shi ne ya zo daidai da goma sha takwas ga watan ɗaya miladiya shekara dubu biyu da goma sha takwas a karatunmu da ya gabata wancan sati muna karatu ne a cikin mustahabban sallah ko sunnoni cikin mustahabbai muna karatu a cikin mustahabban sallah mun zo har kunuti yadda malaye magana akan kunutin sallah asubahi wadda muka ce zance mai inganci kunuti da irin wannan kamanni bai zo ba a cikin wani hadisi cikin hadisai ko cikin wani asari cikin asar da muke da shi wannan ya sa su ma su ɗauke shi da wani muhimmanci da yawa ba a malikiya ɗin ya sa ma wadda ya bashi bai yi shi ba ba zai ko sujudar rafkanwa ba to sannan abin da yake gabanmu shi gaban ci gaban karatunmu duk da cewa malam ya ya ambaci tahiyya daga cikin sunnoni kuma a lokacin da yake irga mustahabbai wannan wani tsari ne wanda ya gina littafinsa a kai wala Allah haka yake ga ya fiye masa amma dai malaman fikihu al'ada su idan suna irgo farillai to sai sun gama da su suna irgo sunnoni sai sun gama da su suna irgo mustahabbai ma haka mala ya ce wata shahudu sunnatun ita tahiya karatun tahiya kenan sunna ce ita ta wuce mustahabbi wa lafzuhu lafzun tahiya shine at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن سلمت بعد هذا أجزاك ما لا يتي إن كي سلم باين كاكرا تونا أجزاك يا إسمك لفظ التحيات ينا نفين دكان غيسوة دنجن غيسوة لله تتبتغ الله دارا دنجي شغيشي gaisuwa kuma wato dukkan wasu kalmomi na girmamawa su ake cewa gaisuwa kalmomin girmamawa ga Allah yabonsa da yi masa turari da ambatonsa da sunayensa da siffofinsa duk sunan da ka faɗa na Allah da siffarsa idan ka faɗa kana mai girmama shi to ka masa turari ne ka masa yabo ne kuma ka masa gaisuwa ne da haka Allah maɗaukakin sarki shi ya fi kowa cancantar da gaishe shi a dukkan gaisuwa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, azzakiyatu lillah dukkan tsarkakan abubuwa, tsarkakan abubuwa, tsarkakan niyoyi, tsarkakan ayyuka, dukkan tsarkakan abubuwa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, halattattun abubuwa na Allah ne maɗaukakin sarki, wajibabbin abubuwa na Allah ne maɗaukakin sarki, dukkan wani abu mai tsarki, to wannan Allah maɗaukakin sarki shi ne wadda ya fi cancanta da a danganta shi da shi. Attayibatu salawatu lillah sannan kuma dukkan tsarkaka ko tsarkaka ko salloli masu tsafta dukkan tsarkakan salloli ko daɗaɗen salloli sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki to tsarkaka da daɗaɗen abubuwa bai takaita a salloli ba amma nan ya zo a cikin tahiya an keɓanci salloli saboda muhimmancin sallah amma dukkan wato tsarkakan ibada da kuma mu'amala duka wannan sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wato sallah mai tsafta da ikhlasi azumi mai tsafta da ikhlasi hajji da umra masu tsafta da ikhlasi duka wannan sun tabbata ga Allah subhanahu wataala assalamu alayka aminci ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da kuma rahamar Allah wa barakatuhu da kuma albarkatunsa assalamu alaina mu ma aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma da kuma akan sauran bayin Allah wanda suke salihan bayi wannan shine tahiya bakin salihi na kenan nan ce ba tahiya bakin salihi na iya nan wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wahdahu la sharika lah shi kadai yake bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kuma ina shaidawa lallai muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan sa ne wa rasuluhu kuma manzon sa ne to shine mala yace fa in sallamta ba'da hada idan kai sallama bayan kai wannan ajzaka to to ya isa maka kai tahiya wannan shine bakin abin da aka sani tahiya daga zuwa abduhu wa rasuluhu ita wannan tahiya da malam ya kawo haka ne ya kawo ta ita ce tahiyar da ake so tahiyar Umar dan Khattab radiyallahu anhu an ji shi yana wannan tahiya akan mumbari yayin da yake karantar da mutane tahi lafazin tahiya akan mumbari haka aka ji Umar dan Khattab ya karanta wadda Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya rawaito wannan tahiya a cikin littafin shi Al-Muwatta amma tahiyar da ta fi wannan inganci tahiyar Abdullahi dan Mas'ud ta fi inganci kuma ta fi shahara wacce take cikin Bukhari da Muslim التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sannan wacce take biye mata tahiyar Abdullahi dan Umar wacce take cikin sunan tahiyar Abdullahi dan Umar ita kuma ashhadu an la at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibatu لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله abin da ya bambanta su da ta Abdullahi dan Mas'ud fadin wahdahu la sharika lahu a cikin ashhadu an la ilaha illallah a tahiyar Abdullahi dan Mas'ud ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ta shahar abdullahi dan umar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tahiyar umar din da ya koyar akan minbari ita ce malam ya kawo anan amma kuma ita ma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah babu babu wahdahu la sharika lahu to amma malam anan ya kawo wahdahu la sharika lahu kamar ya dauko riwayar abdullahi dan umar a daidai wannan gabar kenan yayi amfani da ita sannan wannan tahiyya ita ma ta inganta at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi wannan ta ta inganta babu wani babu wani iskali a cikin ta ko da dai ana son musulmi ya kasance yana yana yana yana gwaggwama dukkan wani zikiri da yazo a cikin sallah daban-daban to abin da ake bukata shine abin da ake kwadaitar da musulmi shine ya dinga gwada nau'i nau'i na zikirin daban-daban saboda na farko zai dace da kowace sunna sannan kuma zai fi kiyaye tadabburi a cikin sallah saboda kun san sallah takan bi gabbai ta bi zuciya ta bi harce har ta zama al'ada idan mutum yana sallah zai iya sallarsa har ya idar ba zai iya tuna mai da mai yayi ba kuma yayi komai amma saboda tsaba hacansa ya saba da ya karanta fatiha ma suran ma za ta zo da kanta ko bai sani ba sai dai ya ji kawai sai dai kawai ya ji shi a can wayan launar ma'una saboda hancin ya riga ya ɗauka kawai ya tafi saboda sabo haka gabbai ayyukan sallah gabbai suna sabawa da su sai mutum ma yayi bai san yayi ba don haka sai yana daga cikin hikimomin da yasa aka shar'anta mana ayyukan kala-kala aka shar'anta mana musamman akwal dikirin ya zama kala-kala sura kala-kala dikirin ruku'u kala-kala in an ɗago ma kala-kala dikirin sujada kala-kala zama tsakanin sujada bi kala-kala tahiya ma kala-kala salati ma kala-kala idan kana laiwanawa kana caccanzawa to wannan zai taimaka wajen ka san abin da kake a cikin sallah saboda ka san cewa yanzu ga dikirin da kai a ruku'unka kai ka zaɓi kai wannan wala Allah a sallaka ta ta ɗazu ta sallar asar ba irinsa kai ba ruku'u kaga kenan kana sane da abin da kai al'asar kana sane da abin da kai a magariba da haka yana da muhimmanci sosai nawa'a irin waɗannan azkar ɗin wannan dai tace tahiyar da malikiya suka runguma hannu bibbiyu to amma dai wa'ancan tahiyya su ma duk da ba iya tahiyar ba kenan wanda muka ambata ta Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Umar akwai ta Abdullahi dan Abbas akwai tahiyya iri iri sun kai wajen kala bakwai duka ana son mutum akalla in ma ba zai iya kewaye bakwai din ba to ya dinga ya dinga ainihin wato ya samu dai mafi karanci ko da guda uku da ya iya wanda zai dinga lawana su zai dinga caccanza su a cikin sallarsa zai taimaka masa wajen tadabburi mala yace wa in shi ta kulta in kuma kaga dama sai ka ce wa ashhadu anna alladhi jaa bihi muhammadun haqqun kuma ina shaidawa lallai abinda muhammad ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa anna aljannata haqqun kuma lallai aljanna gaskiya ne wa anna an-nara haqqun kuma lallai wuta ma gaskiya ce wa anna sirata haqqun kuma lallai sirati ma gaskiya ne wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha kuma lallai alqiyama tana nan tafe babu kokonto a cikinta wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur kuma lalle Allah zai tayar da waɗanda suke cikin kaburbura to wannan babu shakka gaskiya ne eh ashhadu anna alladhi ja'a bi muhammadun haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna wa anna sirata haqqun wa anna sa'ata atat la rayba fiha wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur duka gaskiya ne amma shin yana daga cikin tahiya amsa shi ne baya daga tahiya ya zo shi dai a cikin wata ziyada na hadisin na na'isha cikin hilya ta abu nu'aym amma bai inganta ba wannan daɗin bai inganta ba baya daga cikin tahiya shi sa shi kansa ma da yake in kai sallama daga can abduhu wa rasuluhu ajzaka ya isan maka haka wannan ziyada da muka karanta din bata daga cikin tahiya sai malam ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ruham Muhammadan wa ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid wannan kuma salati na Annabi sallallahu alaihi wasallam wadda babu sabani tsakanin malamai kan cewa cikin sallar mutum akwai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam saɓanin da suka yi shine wajibi ne yin salatin ko kuwa sunna ne ko mustahabbi a nan saɓani ya tsaya mama ba a kan cewa babu salati ba yayin da waɗansu suke ganin cewa wajibi ne yin salati wasu kuma kamar malikiya suke ganin sunna ne a sallah yin salati mustahabbi ma mustahabbi ne a sallah yin salati a malikiya to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da salati a cikin sallah yayin da sahabbai suka tambaye shi mun san yaya za mu maka sallama shine fadin su assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu mun ji wannan mun san shi yaya za mu maka salati sai ya karantar da su da za su yi mashi salati da haka yi masa salati a cikin sallah ko da a ce rashin yin ba zai bata sallah ba amma yanzu raunana sallar mutum sosai da haka illa ce babba mutum ya yi sallah ya idar da yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ba amma da rashin yin salatin kuma ba a cewa sallah ta ɓaci saboda ba a yi salatin a cikin ta ba wannan salatin da malam ya kawo akwai yadda malam ya zo da shi dinnan babu wata riwaya wacce take ingantacciya da ta zo da wannan siga na salatin sai dai hadisin ka'ab ibn ujra a cikin bukhari shine wadda yayi kama da wannan da wannan salatin da malam yazo da shi din Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شما في العالمين إنك حميد مجيد عند أكويشي وأما دي شي حديث الكعب إنك حميد مجيد أما لفظ ما لا يدود شيء وارحم محمدا da kuma irin sakale da malam yayi da yace warham muhammadan wa ala muhammadin sai ya ce wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin sai ce kama sallaita wa rahimta wa barakta sai musu maja to shi ma wannan ba haka ya zo ba a salati Allah ya ji kammala abin da ya zo a salati shine kowanne ana yin sa ne a gama shi Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin sai a ce kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima sannan sai a ce wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidu majid haka ba a cewa kama sallaita wa barakta a hada su wuri daya amma faɗin malam warham muhammadan warham muhammadan shi ma wannan duka riwayoyin da suka zo ingantattu na salati babu warham muhammadan bari ma wasu daga cikin malamai suna irga shi daga cikin bidiyoyi ambaton warham muhammad saboda ba wata riwaya da ta zo daga cikin ingantattun riwayoyi akan tarahum a cikin salati salati kadai ya kunshi salati ne da kuma tabarruk ya kunshi salati ne da kuma tabarruk ma'ana Allahumma salli ala Muhammad sai kuma barik ala Muhammad babu warham Muhammad wannan lafazi babu shi a cikin salati sannan akwai wani lafazi da malam bai ambace shi ba amma za ku ji ana ambatansa a cikin salati na haka saboda munasaba za a ambace shi ma dan malamai sun magana a kansa shine sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد wannan ma malamai sun tattauna a kai suka ce duka lafazan da suka zo na salati babu lafazin da ya zo da cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wannan wani ƙari ne da waɗansu suka ƙirƙira wa kansu kamar yadda na warham su ma wasu ne suka zo da shi amma tabbatacciyar riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da haka ba to matsalar shine ne shin wai ladabi shi ne gaba ko biyayya an fahimci yawa a babin shari'a ladabi shi ne gaba ko kuma biyayya in ka fitar da shari'ar ma a zamantakewar mu nan da a dinga maka ladabi da a maka biyayya wanne biyayya saboda ai ba yadda za a ka samu biyayya ba ladabi a cikinta amma za ka iya samu ladabi ba biyayya musamman a shari'a ma ya fi nuni saboda a shari'a idan aka buɗe kofar ladabi aka ajiye kofar biyayya to za a yi ta zuwa da bidiyoyi kawai wannan zai ga cewa to ya za a yi a ce Allahumma salli ala Muhammad a ce Muhammad gayansa kawai kawai sayyiduna kawai sai kwaskwari ma a lafazin bai duba girman yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba sai ya duba ɓangaren ladabi ba zai duba ɓangaren biyayya ba kuma annabi alaihi salatu wassalam akwai lokacin da wani ya canza masa lafafi a gabansa ya yi masa ya yi masa ya yi hani kuma ya nuna ɓacin ransa don me zai ce masa kaza shi kuma ya canza ya ce kaza annabi salma ya ce masa wa nabiyyuka alladhi arsalta shi kuma yace wa rasuluka alladhi arsalta saboda yana ganin cewa tunda an ce arsalta ya cewa da rasul da haka sai ya zama sai ya zama sai ya zama abin ya zama ya zama kwalabu kenan e wa rasuluka alladhi arsalta shi kuma annabi ne ce wa nabiyyuka alladhi nabba'ta wa rasuluka alladhi arsalta kun ga kenan up and down iri ɗaya kawai kala ɗaya annabi sama shi kuma cewa ya ce masa wa nabiyyuka alladhi arsalta kaga da ya canza annabi sallama yace yace kai dakata bisul khatibu anta kai kai kai kai kai kai haka na gada maka ce maka nayi wa nabiyyuka alladhi arsalta ay wa rasuluka alladhi arsalta ai ce maka nayi wa nabiyyuka alladhi arsalta nawa zaka faɗa to kaga kenan annabi alaihi salatu wassalam inda zai karantar da lafazi sai tunanin mai nuna mana cewa a'a ga wani lafazi da muke ganin shine ya fi kamata kuma yana raye ya nuna bacin ransa akan an canza lafafinsa to bai kamata a bayan a bayan gidansa a bayan baya nan kuma shida mai abin da kuka dama ba wannan ya nuna mana cewa kenan lafafinsa lafazi ne da ake karbansa ta'abbudan wa tiba'an wa imtisalan za mu karbe shi a matsayin bauta za mu karbe shi a matsayin bi muke yi za mu karbe shi a matsayin muna kwatanta yadda ya gwada mana ne don haka cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yana daga cikin bid'o'i saboda annabi sallallahu alaihi karantar da haka ba idan kuma mutum yayi jayayya yace ai ai babu wani abu za a iya faɗa kawai matkiya manzo ne sun tsana a ce masa sayyidina sai a ce maka to ya kamata ka gaya wa ladanin anguwarku in ya je kiran sallah ya saka haka ya ce ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah ya yi haka idan za a basha anguwar a to a nan ba za a faɗa ba to ka gani me yasa ba za a kiran sallah ba za a ce fa ashhadu anna sayyidina muhammadar rasulullah me yasa ba za a faɗa ba saboda ba haka kiran sallah ya zo ba cewa ake cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ladanin da yake jin nauyin ya ce muhammadu a wajen saboda mai saboda haka aka ce ya ce to a ko ina ma yadda aka ce ka ce din shi za ka ce jama'a an fahimta da haka da lafazin warham muhammadan da lafazin allahumma salli ala sayyidina muhammad duka waɗannan lafuza lafuzozi ne wadda babu su a cikin salatin annabi alaihi salatu wassalam malam ya ce allahumma salli ala mala'ikatika wal muqarrabina wa ala anbiya'ika wal mursalina wa ala ahli ta'atika ajma'ina ya Allah kai daɗin tsira ala mala'ikatika a kan mala'ikunka wal muƙarrabina da kuma makusanta makusantanka wa ala an ika kai daɗin tsira a kan sauran annabawanka wal mursalina da manzanni wa ala ahli ta'atika ajma'in da kuma ma'abota yi maka da'a ajma'ina baki daya da masu yi maka da'a kenan gaba daya to wannan ma daga hamidun majid salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ingantacce ya kare amma wannan karin allahumma salli ala mala'ikatika wa ala al-muqarrabina wa ala anbiya'ika al-mursalina wannan duka shi ma yana daga cikin dadin da bai tabbata ba daga cikin salati haka wannan ba za a kira shi salati ba baya cikin salati malam ya ci gaba da tahiya ya ce allahumma gfirli wa liwalidayya wa li'a'immatina wa liman sabaqana bil imani maghfiratan azman ya allah kai mini gafara wa liwalidayya da ni da iyayena guda biyu wa li'a'immatina da kuma shugabanninmu waliman sabaqana bil iman da kuma waɗanda suka rigaye mu da imani magfiratan azman gafara ta gaba ɗaya wadda za ka shafe mana dukkan kowane irin mu to wannan baya daga salati yana daga addu'a ita kuma addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗe ƙofa duk wanda ya sahiya ya yi salatin manzo alaihi salatu wassalam ya nemi tsarin Allah daga abubuwan nan guda hudu to in ya ga dama ya roki Allah dukkan wata bukata da yake da ita tunda an bude kofar yin addu'a a cikin tahiya to wannan ba za mu ce ya inganta ko bai inganta ba ta fuskar cewa ya zo a hadisi malama bai faɗi haka ba balle mu ce ya inganta ko bai inganta ba a can ma na baya salli ala mala'ikatika ya zo da lafazin salati ne saboda kar a ɗauka yana cikin salati shi yasa muka ce bai inganta ba matsayin salati can kuma wa ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun ya zo a cikin wata riwaya saboda kar a dauka yana daga cikin tahiya muka tambihi a wajen nan kuma allahumma kulli wal walidayya ya Allah ka gafarta min da ni da iyayena malam bai ce annabi ne ya faɗa balantana mu ce mai rauni ne sannan ba salati bane balantana mu ce salati ne wanda bai zo ba addu'a ce kawai zalla addu'a kuma an bude kofar yin addu'a wa ainihin wato mai tahiya ta ƙarshe idan ya zo ƙarshen sallarsa da haka tun da wannan addu'a ce in mutum ya ga dama ya kiyaye yayi in ya ga dama yana da abin da bai roƙa ba wannan ba wannan ya rage nasa ba sai na malam ba addu'a ce dai ya halatta a yi ta Allahumma fili ala gafarta mini wa liwalidayya da ni da iyayena kaga wannan gafara ce wannan addu'a ce da mai sallah yake wa kansa shi kadai kenan to amma sai malam kuma sai ya koma mada shi jam'i wal ya'immatina da kuma shugabanninmu waliman sabaqana bil iman da waɗanda suka rigaye mu da imani mafsadatan azman wato gafara wacce take wacce take ta kare dangi wa zunubai wani lokacin wani wasu limaman idan za su yi addu'a kamar da mala ya fara kawo annan Allahumma gfirli wal walidayya sai ga limami ya sa mutane a gaba yana addu'a a ranar juma'a a mumbari duk ya mai da lamirin kansa shi kadai na taba sallar juma'a a wani masallaci na ta mamaki irin wannan addu'a kawai muna zaune muna shan rana limami yana ta Allahumma ghafirli warhamni wa afini wa liwalidayya ha mutane suna ta amin amin nace nace to wannan ruwa ce ko rashin sani ne ya za ka tattare duka alkhairan kana ta addu'a kai kadai mu kuma ta cewa amin muna ɗiban rana addu'a kuma kana yi kanka kai kaɗai haka idan idan mutum yana tare da jama'a ne zai yi addu'a ko sai ya sa lamirin jama'a saboda alkhairin ya shafi gaba ɗaya nan da malam yace masiratan azman gafara ta ta gaba ɗaya to wasu malaman suna ganin cewa ba a roƙon Allah madaukakin sarki a siffanta masa bukata ka faɗa Allah bukatarka amma suna ga yana daga cikin ta'addanci a addu'a ka siffanta wa Allah bukata ka ce ya Allah ina son ka bani aljanna ta ɓangaren dama mai hawa biyar mai windon glass mai farin fenti mai kaza ko za ka roƙi Allah aure ka ce ya Allah ina roƙon ka bani aure amma farar mata ko guwa kyakkyawa kaga irin wannan kana siffanta Allah bukatarka mai kuma gaya Allah bukata ka karku roƙi alkhairi ka bar shi shine masanin daidai shine masanin abin da ya dace da kai amma ka ce zaka ka zaka kinta mata ya kake son abu kasance kaga wannan wata ganin ta ce da da ba a mahallin ta ba wasu ma har suna ganin cewa yana daga cikin ta'addanci a addu'a mutum ya da addu'a Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu suka ce dan me zaka ce wa Allah fi maqamina hadha ya Allah karka bar a wannan gurin da muke nan kar ka bar mana wani zunubi sai sai ka gafarta shi to in bai yi ana mu kuma kura a ta gani ta ka ba ka kayyade wa Allah in za ka yi addu'a ka kayyade masa ka ce kai kaza kake so maka kai yama a nan haka bukatan haka kar ka ce Allah ya gafarta maka ka ce kar Allah ya bar maka zanubin ka duk ya gafarta maka shikenan da haka shi yana daga cikin wannan babin cewa Allah ka gafarta mana maghfiratun azman gafara ta ta gaba daya karka bar mu da sauran zunubi ko daya za mu ce ta wannan fuskar ba aibu bane gafarta mana gaba ɗayan da babban mu ya halatta mutum ya ce ya Allah gafarta mana ka gafarta min dukkan zunubina ya halatta mutum ya fara haka اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر شر استعاذك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم wannan kuma ya Allah inni as'aluka min kulli khairin ina roƙonka daga kowane alkhairi ina roƙonka wato kowane alkhairi sa'alaka minhu Muhammadun nabiyuka sallallahu alaihi wasallam wadda annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka wa a'udhu bika min kulli sharrin ina neman tsarinka daga kowane sharri ista'azaka minhu Muhammadun nabiyuka sallallahu alaihi wasallam wadda annabinka Muhammad ila da amincin Allah tabbata gare shi yana matsarinka daga gare shi wannan ma addu'a ce mai kyau kuma yana daga cikin jawami'ul kalim a addu'a idan mutum yana roƙon alkhairi to idan ya faɗi wannan ba shakka ya roƙi kowane alkhairi idan mutum yana neman tsari daga sharri kuma ya faɗi wannan to ba shakka ya nemi tsari daga kowane sharri ya nemi ya nemi Allah ya sadar da shi alkhairin da duk annabinsa Muhammad sallama ya roƙe shi ya nemi Allah ya tsare shi daga duk wani sharrin da annabi Muhammad sallama ya nemi tsari daga shi to kaga ka karaɗe alkhairi da da kuma ka nisanci duk wani sharri addu'a ce tuma mai kyau yana da kyau a kiyaye ta اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا الله كغافر تامنا ما قدمنا أبن دمك غباتا نذنبي ودي يوشي wa ma akharna da abin da muka jinkirta ba mu aikata ba tukunna na zunubi wa ma asrarna da abin da muka ɓoye ba wanda ya san mun yi sai kai ya Allah wa ma a'lanna da abin da ma muka bayyana aka ji aka san mun yi wa ma anta alamu bihi minna da abin da kai ka fi mu sanin ma mun yi shi mu ma kan ba mu san mun yi shi ba na laifi ka ga duk wani laifi ka ne mu gafararsa ka ne mu gafara daga shi laifin da kai ya wuce da laifin da ma baka yi ba laifin da ka ɓoye da laifin da ka bayyana da ma laifin da kai ma baka san kayi shi ba Allah ne ya san cewa wani abin da kai laifi ne me ya rage na laifi babu a kadduwa ce ta ma mai kyau ta zo ta yi ta ma a asar amma duka wannan fa muna magana ne akan addu'o'i ne ba wai addu'o'in da annabi sallama ya faɗa a yi su a cikin tahiya ba mun faɗa cewa tun da dai tahiya idan mutum ya yi yana da damar addu'a tahiyar ƙarshe to shi kenan babu laifi don ya yi waɗannan addu'o'in ko ya yi waɗansu su a bada ta fuskar cewa su aka rawaito a yi bayan bayan bayan a cikin tahiya bayan an kammala tahiya a wannan ba wannan zancen muke ba shi ma malam ba haka ya faɗa ba da haka kaga dama ka kiyaye ka dinga yin su ko a tahiya ko ba a tahiya ba addu'o'i ne da jawami'ul kalim masu muhimmanci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله كبام كيكاوا أنا جدا duniya. وفي الآخرة حسنة تبام تشاوى الاهرة وقنا عذاب النار يا الله كترمو عذاب روتا كترمو عذاب روتا لا ترمو عذاب روتا wannan ma addu'a ce daga cikin addu'o'i wadda ma wani yanki ne na wata aya a cikin alkur'ani mai girma wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil wa min fitnatil qabr wa min fitnatil masih ad-dajjal wa min adab wa min adab an-nar wasu ilmasir malam ya ce kuma ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa walmamat da ta mutuwa fitinar rayuwa ba ya kafirci da shirka sannan kuma duk wata fitina da dan adam ya dauka fitina ce matsin talauci janya masifa bakin ciki damuwa asara ta dukiya da ta iyalai da sauransu wannan duk ina cikin masifin rayuwa amma dai ba su kai ya shirka ba ba su kai ya kafirci ba sannan fitinar mutuwa tun daga lokacin da mutum mutuwa ta zo mata to akwai fitintunu wadda wajibi mutum ya nemi tsari ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga fitintunun lokacin mutuwa akwai fitintunun da in suka ta sanma mutum a mutuwa to shi ma ya san ba zai ila lahira ba don haka akwai fitintunu na mutuwa kai hatta shi kansa nau'in mutuwa akwai mutuwa da mutum zai nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga irinta mutuwar walakanci kisan gilla da sauransu ba kisa na shahada ba mutuwa ta shahada ba mutum ya mutuwar walakanci ya mutuwar tsaka ya mutuwar mushe wannan mutum kare ya fatar haka yana daga cikin fitin da mutuwa mutum ya mutu a mutunci sannan bayan mutum ya mutu abubuwan da za a fuskanta na matsalolin bayan mutuwa duka mutum yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga waɗannan fitintunu kafin mutuwa da lokacin mutuwa da bayan mutuwa sannan na neman tsarin ka ya Allah daga fitinar kabari fitinar kabari ce tambayoyin kabari da kuma abin da zai biyo baya a cikin kabari na wanda yake na azaba sannan kuma daga fitina neman tsarin ka ya Allah daga fitinar almasihu dajjal almasihu dajjal wannan haka sunansa yake almasihu dajjal an ce masa almasihu saboda Allah ya shafi masa albarka wasu suka ce an ce masa almasihu saboda idansa daya a shafe ki wasu suka ce an ce masa almasihu saboda yana keta wato tazara mai nisa a ban kasa cikin kankanin lokaci cikin kiftawa da bismillah sai ya keta guri mai nisan gaske don haka wannan irin wannan ana ce masa almasu na ce almasih wadda yake shafe wadda yake shafe tazarar tazarar nisa a ban kasa cikin kankanin lokaci to duka wannan kuma yana daga siffofin dujal cewa Allah ya shafe masa albarka wani irin ɗaya albarka ya kai ya kai ya da'awar allantaka sannan kuma idan sa ɗaya a shafe ke kamar da ya tabbata a hadisi sannan kuma haka ne zai karaɗe duniya a cikin a cikin kwanaki arba'in da haka Allah ya masa wannan wannan jarrabawar da haka kici masa almasihu dajjal amma yadda wasu ke cewa shafan dajjal sun ɗauki almasihu nan daga almasihu ne na shafa na shafa da hannu ko na shafa irin na shafa na aljanu ba wannan masfu din bane ba masfu bane ba kuma masihu ne na almasihu ba almasihu gashi mun san dalilin da yasa aka ce masa almasihu wanda da wannan gabar galibi muka yi magana akan kuma me yasa aka ce annabi Isa almasihu saboda kar wani ya tafi kuma da shubha yawa shi kuma annabi Isa alaihi salam ana ce masa almasihu shi ma na daga cikin sunansa ba yana daga cikin sunansa almasihu Isa ibn Maryam Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ya ambace annabi Isa da wannan suna almasir saboda me ba mun faɗa ba saboda annabi Isa Allah ya masa baiwa da ni'ima ta idan ya shafa idan makaho sai idan ya buɗe in ya shafa hannun kutu sai yatsun su dawo in ya shafa gawa sai ta tashi haka shi kuma daga nan ne ake ce masa aka aka rada masa almasihu na shi nasa daga shafa ne shi nasa daga shafa ne wannan fitinar masihu dajjal masihu dajjal wato wata fitinanniyar halitta ce fitinannen mutum ne wanda zai zo shi dujal zai karaɗe duniya ya allantar da kansa ya kuma yaudari mutane ya nuna musu shi ɗin Allah ne zai kirayi sama ta saukar da ruwa kuma ta saukar zai kirayi ƙasa ta fitar da tsirrai kuma ta fitar a goshin sa rubuta kafara kamar da Annabi Salma ya faɗa wato mutane da yawa mafi yawan mutane idan sun ji shi za su bin shi za su yarda da shi sai wanda Allah ta'ala ya kiyaye sai wanda Allah ya tsare zai shiga ko ina a duniya banda Makka da Madina Allah ya sanya mu cikin masu tsira a lokacin dujal kuma ma ma ba za ma mutu lokacin dujal ba wa min azabin nar to laifi ne na eh ban na kafari fa amma Allah da mu tashi ba yawa ba mu tashi ba masifa sa da yawa suna sa da yawa wa min azabin nar Allah ina neman tsarinka daga azabar wuta to waɗannan guda hudu neman tsari daga abubuwa guda hudu rayuwa da mutuwa ɗaya fitinar kabari biyu fitinar masihu dajjal uku azabar wuta hudu wannan ya tabbata cikin hadisin abu huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da neman tsari daga waɗannan abubuwa guda hudu musamman a cikin sallah don haka waɗannan wannan addu'a ita ma addu'a ce ma ingantacciya cikin hadisi kuma a cikin sahiyar ma ita wadda ita saboda ta zo ta a cikin tahiya ma wato ta zo ta an yi kira zuwa ga ayyuta a ƙarshen sallah da ita malam ya kamata ya fara kawowa ma a bayan salati saboda ita kan ai an hadisi ya yi magana ta nema a sallar a ƙarshen sallar kawai sabanin da malamai suka yi a cikin sallar ne a ƙarshen tahiya ko kuma in an idar da sallar an yi sallama amma dai duburar salati bayan sallah kuma bayan an an kammala komai sai addu'a wani ma a kira shi bayan sallah da haka wannan ɗin ta fi alaƙa da gurin da muke magana kaɗin sama da doyin da aka faɗa baya amma wa sau'il masir da mummunan makoma wannan ƙari ne da bai zo ba ƙari ne da bai zo ba a cikin hadisi wadda ya inganta wayannan guda hudun su ne abin da ya zo kuma abin da ya kamata shine mutum ya ya haddace iya hudun su suka zuwa hadisi kada ya haddace da su ilmasir ya zama shi ma har ya je gadar waɗansu guda biyar annabi sallama wannan kuma wani lokacin din shi yasa wato ragi ko ƙari a lafafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓar ba shi da aibu ba saboda yanzu mutumin da aka tsare shi daga fitinar rayuwa da ta mutuwa mutuwan nan baka san karshen ta ba idan an mutu ma lahira za ta fito bayan mutuwa ma za a saka shi a cikin mutuwa to sannan aka tsare shi daga fitinar kabari kabarin nan rayuwar barzaku ne gaba ɗaya har ka har ka tashi daga kabari zuwa alkiyama an tsare ka aka tsare shi daga fitinar shafin dujal aka tsare shi daga azabar wuta ko mu na makoma ta haka ai ashe a nufi kalma ashe bai bar komai ba ba su fatar a ƙara masa wani abu ba su fatar a ƙara masa wani abu to Allah ya gafarta malaman mu mala yace wa amma makruhatu salah yanzu mala ya gama da waɗancan mustahabbai dai shiga mana makaruhai mala yace amma makaruhan sallah fa du'a ba'da al-ihrami malam yake yin addu'a bayan harama wa qabla qira'ati kafin kuma qira'a babbar magana yin addu'a bayan harama kafin qira'a wato da mutum ya kabbar harama Allahu akbar kafin ya fara karatun Fatiha makaruhi ne addu'a a wannan tsakanin to idan malam yana nufin addu'a da za a daga hannu a roki Allah bukatu mutum ya daga hannu ya roki Allah bukatu irin wannan addu'ar malam yake nufi za a ce eh wannan kam ai ya kamata ma ya zama haramun tun da bai zo ba bid'a ce yin haka ba ta zo ba amma idan addu'a ce ta buɗe sallah irin wadda aka koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kan ai sunna ce rashin yin sa ma aibu ne da haka za mu bai malam uzuri mu ce abin da malam yake nufi shine mutum yayi kabbara kafin ya fara karatun fatiha ya daga hannu yana roƙon Allah wasu bukatu wannan kan abin hani ne a sallah amma idan mutum ya kabbara ne sai kuma ya addu'a daga cikin addu'o'in da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin bukhari da muslim da ya zo na abu huraira wadda annabi sallama yake karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib zuwa karshe kamar hadisin na na Aisha radiyallahu anha yaje cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك irin wannan addu'a haka ya zo daga annabi alaihi salatu wassalam addu'a ce ta ibada ba addu'a ce ta bukata ba addu'a ce ta ibada ya kowace addu'a bukata ce da addu'ar ibadar ma bukata kake a wajen Allah amma dai abun nufi watar addu'a ce da ta zo ta nafsan daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ta shi mafi yawa kirari wa Allah da yabo sannan ba addu'a ce da mutum kawai yake irgo bukatunsa sabanin lafazin da annabi sallama ya zo da shi ba to irin wannan addu'a addu'ar buɗe sallah ana ce mata du'a ulistiftah ita ta tabbata a sunna ya tabbata a cikin bukhari da muslim da lafuka kuma daban-daban da haka babu babu babu abin da zai hukunta hana wannan addu'a sai dai in malam yana nufin addu'a ce kawai ta bukata mutum ya daga hannu ya addu'a kamar ta kunuti tsakanin kabbar harama da karatu kaga wannan kam babu shi a sunna shi ma an fahimta yawa ma sai dai in ka kula kuma zaka samu malikiya kuma hatta addu'ar istiftahin ma suna inkari kawai da kayi kabbarar harama kawai karatu za ka fara ba wani a'udhu billah ba bismillah shi za ka ji malaman malikiya idan suna jan sallah idan limamin ya kabbara Allahu akbar kafin masallaci su idan akwai ladan irin mai dagawa ya jiyar da mutanen nan kafin shi na gama kabbara sai yana gama kabbara sai ka ji liman nan a can iyaka na abudu wa iyaka ya tafi kawai abinsa saboda saboda ai yana cewa Allahu akbar kawai fara Fatiha da haka lokacin da ladan yake cewa Allahu akbar liman yayi nisa a Fatiha saboda tsakanin kabbarar harama da fara karatu ba wani abu a malikiya sai karatun kawai makaruhi ne ma ka tsaya wani suku suku to amma ya tabbata a sunna karanta addu'a listiftah in mutum ya kabbara harama zai yi shiru yana mai karanta addu'a buɗe sallah a ciki zai yi isti'ada a ciki zai yi basmala sannan ya fara karatun fatiha kawai sabanin da aka samu tsakanin malamai shin bismillan nan za a bayyana ta ne ko za a ɓoye ta babu sabani kan cewa addu'ar buɗe sallar a sirrance za a yi ta isti'ada ma a sirrance za a yi amma bismillahir rahmanir rahim za a bayyana ne ko kuma za a ɓoye ne wannan sabani ne da ya samo asali tun daga ainihin wato sahabbai amma ba sabani ne wanda yake mai cutarwa ba tsakanin wanda ya bayyana bismillah da wanda ya boye bismillah tunda wasu ma suna ganin bismillah a fatiha su aya ce to kaga in aya ce kaga bayyana ta yana daga cikin bayyana fatiha almuhim ba shine batun mu ba batun mu shine addu'ar bude sallah da malam yace addu'a bayan harama kafin kira'a akwai addu'ar buɗe sallah wacce ta tabbata kamar da muka yi bayani sai ce wa du'a'u fi asna'il fatihati wa asna'il surati da yin addu'a a tsakiyar fatiha da kuma tsakiyar karatun sura malam ya ce wannan wannan makaruhi ne to tsakiyar fatiha ba abin da zai kawo a yi addu'a saboda ba a samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana karatun fatiha ya tsaya yana addu'a cikin karatun fatiha ba haka idan mutum ya tsaya yana addu'a a cikin a tsakanin ayoyin karatun fatiha to wannan ba shakka ya zo da bid'a amma shin idan ana karatun sura ana yin addu'a za mu ci hadisi ya zo gangariya daga Hudayf radiyallahu ta'ala anhu yace nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na ji shi ba wata aya ta rahama da zai zo kanta face sai ya tsaya roki Allah rahama ba wata aya ta azaba da zai zo kanta face sai ya tsaya roki Allah tsari daga azaba wannan hadisi ne kuma ingantacce duk da cewa wasu malamai suna ganin wannan a sallar dare ne ba a sallar sallah bane to amma lafazinsa bai taƙaita a wata sallah banda wata sallah ba shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce ko sallar farilla ne idan mai sallah ya tsaya saboda ya ya tadda wata aya ta rahama sai ya roki Allah rahama ko wata aya ta aljanna ya roki Allah aljanna ko wata aya ta wuta ko ko ko azaba ya roki Allah tsari daga wuta ko azaba to wannan bai yi dade a sallarsa ba kuma bai cutar da sallarsa ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hakan din a cikin sallah amma wannan din ya fi yawaita a sallar dare ya fi yawaita a sallar dare ba a samun sahabbai suna jan sallah ta farilla a ji kawai yana aya ya tsaya yana addu'a ba ko a ko cikin manyan tabi'ai ko manyan malamai magabata yana cikin jan sallah a ji yayi addu'a ba galibi irin wannan ya keɓance sallar dare da sallar mutum shi kaɗansa amma idan ta kama liman yayi to mamu da suke bayansa ba sa cewa amin ba sa yin amin saboda ba addu'a ce ta kunuti ba addu'a ce ta tsakta cikin karatun sura haka da malikiya suka ce makaruhi ne yin addu'a tsakanin karatun sura wannan za mu ce shi ma ya tabbata a sunna idan akwai nassi to Allah ta'ala ya musu rahama wadda'u fi ruku'i wadda'u fi ruku'i da yin addu'a a cikin ruku'u shi ma makaruhi ne kun ga nan bai ce sujada ba saboda ai sujada muhallin addu'a ne amma ruku'u annabi sallama ya ce fa amma ruku'u fa azzimu fihi rabba amma shi ruku'u ku girmama ubangiji a cikin sa wa amma sujudu fastahibu fi du'a amma ita sujada ku matsa wajen yin addu'a fa qabilun an yustajaba lakum tabbas za a amsa muku ta haka shi ruku'u annabi sallama ya ce a girmama ubangiji kawai ruku'u subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim a girmama Allah a tsarkake shi a ruku'u imam an-nawawi yace duk da ba wani abin da yazo hani a ruku addu'a a ruku'u babu imam an-nawawi haka yace ba wani abu da ya bace an hana addu'a a ruku'u to amma tunda annabi sallama ya raka mu aiki ruku'u ayi kaza sujada ayi kaza ai tunda a wurin ya faɗi na ruku'u ya faɗi na sujuda to inda ana addu'a a ruku'u da zai faɗa wala yajuz ta'khiru bayani an waqti al-haja kuma baya halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta bayani lokacin da ake bukatar ya yi shi don haka ruku'u ba a addu'a a cikinsa wa du'a'u ba da tashahhudul awwal da yin addu'a bayan tahiyya ta farko shi ma wannan babu ya saba wa sunna mutum a tahiyyar farko ya ta zamba da addu'a a tahiyyar farko iya tahiyyar kawai za ka yi ka samu in ka ga dama ka kara da salati in kai salati a cikin tahiyyar farko wannan bai cutar ba ba wani abu imamu shafi'i ya ce mustahabbi ne yi shi a wajensa misalla ya yi salati a tahiyar farko amma idan mutum ya tsaya after wa rasuluhu a tahiyar farko bai yi salati bai tashi shikenan ba wani abu a ciki amma dai ko ya yi salatin ba zai tsaya yin addu'a ba ko da ko yana abubuwa guda hudu da annabi sallama ya ne ya ce a nemi tsari daga su a ƙarshen sallah ne ake shi yasa shi ma ya ce a sanya su a fi dubur sala a ƙarshen sallah wa du'a ba'da salamin imami da yin addu'a bayan sallamar liman wannan ma makaruhi ne saboda ai idan mutum liman yayi sallama kuma ya tsaya yana addu'a ya saba wa liman kenan annabi alaihi salatu wasalam sai ya ce fa idza sallama fa sallimu ajma'un idan liman yayi sallama duk ku sallama to sai liman yayi sallama wani kuma tsaya yana ta yana ta haka yana ta haka yana addu'a liman kuma yayi sallama kaga wannan kabir kabir da bid'a liman yana sallama ko ka gama tahiyya ko baka gama ba kawai da ka yi sallama amma wani ya ɗauko ba zai yanke ba kuma ya ji ya ɗauko addu'o'in nan da muka karanta yanzu ana yana tayi yana tayi shi liman ya yi sallama shi kuma wasu ya kai gaci kaga ba wannan ba daidai bane ba duk abun da kake yanzu idan ka shigo masallaci ka makara kana karatun fatiha ka je maliki yawmiddin sai liman sai ya ruku suka ce sai ka kai fatiha sannan ka ruku ka ce idan ka yanke ta kuma an san matsala matsalar ne aka samu ba abin da liman yana yi kawai ka gama kai ma kawai su daga Allah azim kai ma ka gama jama'a an fata yawa don haka da zaran da zaran liman yayi sallama ta sallama ake yi ba a tsayawa addu'a hakan nan a sujada idan liman ya dago daga sujada wani yana sujada yana addu'a to baya ci gaba da addu'a liman yana dagowa kawai dagowa za ka yi wa sujudu ala siyabi da yin sujada akan tufafi shi ma wannan makaruhi ne walbusti da shimfiɗa shimfiɗa shimfiɗa kamar an an ce shimfiɗa ya musan shimfiɗa ko kamar ko katifa ko gado ko katifa bunu ko bargo ko duk abin da za a ce masa shimfiɗa ko kuma tabarma da babban riga aka yi irin ɗakin ɗakin samari ɗin nan an gane wannan duk ana ce masa shimfiɗa ya shimfiɗar kala kala ne ko ba haka ba yawwa ai kowa duk wanda aka ce masa sarki ai nagarin su ne ko haka ba yawwa duk wanda aka ce masa sarki nagarin su ne wani an masa kakaki wani algeta da a masa wani an masa algeta wani kuskurewa su don haka idan wani shi gado ne gado ne shirgeji shimfiɗarsa to wani kuma tabar mace da babban riga da haka ita ma shimfiɗa ce don haka wa sujudu ala siyabi wal busti sujuda akan tufafi da kuma shimfiɗa wannan makaruhi ne wa shubhihi ma da makamantansu mimma fihi rafahiya cikin duk abin da yake da kwalisa eh duk yawa duk wai sun yi gudun sujada akan shimfiɗa ne ko akan tufafi saboda gudun kar mutum ya dauki ya dauki sallah kwalisa an gane da ai ba ce aka ce sallah akan sallah akan katifa haramun bane ba amma me yasa ba a yi saboda yanzu sallah ta zama gayu kenan sallah kan katifa ta zama gayu kenan shi yasa da aka tambayi malam malam gumi Allah ya ji kan rai cewa mutum zai iya sallah akan rumfa ai ba cewa ce mutum ba zai iya ba yace in zai zai taba kafa zai iya kaga ba a hana sallah akan rumfa ba to amma dai magana sujada a kafa ake sujada an fahimta yawa to wannan kenan don haka duk abin da yake da kwalifa to kun ga da malaman malikiya suna na a yanzu da sun hana musu da sallah akan kafet da sun hana musu sallah akan tiles duka saboda kaya ne na na na kwalifa an gane to amma fa har kun irin waɗannan abubuwan irin waɗannan abubuwan suna zama kwalifa ne a wani wuri a wani wuri kuma kawai haka rayuwar ne take haka rayuwar na take yanzu wani wurin kaje ka shiga masallaci kamar kamar kamar ɗakin shugaban ƙasa amma amma ba mai shigowa masallacin ya tsaya ta kallon ƙauye saboda haka wurin yake haka suke rayuwar su ko ina da irin rayuwar su yanzu wannan masallacin namu kawai wannan idan ka ɗauke shi ka kai shi wani ƙauye ka je ka ajiye shi in Allah yadda wuni za a yi ana kallon sa to amma mu kuma fa tun ran farko da muka kalle shi muka yi fayar da ya gina shi muka masa addu'a shikenan kawai muka ci gaba da ibada wala Allah ka kai wata baka daga kai ka kalli wannan fitilar ba amma wani da baki da ido da hanci da kunne da waye zai bude ta kallo ta haka ya danganta ita kwalisar ita ma ta ai ta danganta da ina ne aka yi ta an fahimta shi yasa masallatayya da ake kawatawa ya danganta ina ne zai zama kawa ne idan a cikin kauyawa a cikin kauyawa ne idan a cikin wayoyi ne haka gidajen su suke haka ma'aikatan su suke haka wuraren su a kasuwannin su haka suke ne kwalisa da ciki ba kwalisa haka ne rayuwar su take don haka nan ma yake cikin duk abin da yake da rafahiyya yake da kwalisa da khilafil hafir sabanin tabarma sai ita tabarma ba kayan kwalisa bane kuma dama ita ya dama ana sallah a kanta tun a lokacin su ma da haka ita babu laifi fa innahu la yukrahu sujudu alaiha malam yace ita ba makaruhi bane ya sujada akan ta walakin na tarkaha aula sai dai barin ta ita ma shi yafi eh barin ta ita ma shi yafi anan ba ana nufin barin sallah akan ta ba barin sujada magana sujada yake in za ka yi sallah a tabarma ma to goshinka ka yi a ƙasa sujada ka yi ka ajiye goshinka a ƙasa shi ne abin da suke nufi ba wai in za ka yi sallah ka yi sallah akan ƙafa ba sujada ake magana wa sujudu ala al-ardi afdalu mala yace sujada akan dandabalin kasa shi yafi falala saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama akan kasa yake ajiye gofinsa haka karam a sallar asubahi yayi sallah ya jiyo sokoshin sa duk cabi ashe da yake duhu ne a ci falfalce tana can bayan masallaci an shigo masallaci ashe an yi ruwan sama rufe kuma ba irin namun nan ba don haka tankar dabino ce ruwa ya ratsa ya gangara ya kwanta a wajen liman annabi alaihi salatu wassalam sai da ya je sujada ya ajiye goshin sa sai tabal a cikin ruwa me zai ce ba abin da zai ce dama ga hakuri sallallahu alaihi wasallam ko ma bai san ma ya dora akan akan tabi ba saboda shi sallah dole barkewa take sai da yayin da sallah ta goshin sa duk tabi da haka malai ta sujada akan kasashe sallallahu ya kuke gani za mu tashi wa minal makaruhi abin da muka daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim an nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبن دا معلم يكي تشيوا شيلي akwai bambanci ne tsakanin malikiyar da da malikiyar yanzu don shi ne magana ta farko da ya fara yi sannan ya ce akwai waɗansu abubuwa wadda yake gani a masallatai da suke bin mazhabar malikiya ba sa yin su bayan kuma gashi ma sun zo a hadisi kamar yanzu addu'ar buɗe sallan nan ta zo a hadisi ya matsayin hakan yake to ni abin da zan ci a nan shine a malikiya babu ta da babu ta yanzu malikiya duka abu ɗaya ne kuma na ɗauka abin da za ka nufa shine waɗannan abubuwan da malam yake faɗa haka yake a dalilin malikiya ko ba haka yake ba sai in ce maka mafi yawa haka yake altafin malikiya saboda ai duk da cewa akwai matsaloli da ake da aka samu sabani a kansu a malikiyar kanta amma sai dai kananan littattafan nan sun fi suna an gina su ne akan matsaloli da suka fi shahara ko da ku ba shine ra'ayin malik ba saboda wani abin ba shine ra'ayin malik ra'ayin wani babban almajirinsa ne amma shi ya fi shahara shi ya fi karbuwa da haka sai ya zama shine yin rinjaye a marhabar ba ra'ayin shi kansa ma imam malik din ba abubuwan da kake gani suna faruwa cewa a waɗansu masallatayya gashi nan malikiyar ake kuma akwai wani abin da da ya kamata a ce shi ka faɗa cewa akwai abubuwan da malikiyan ne amma a masallatayyan da ake malikiyar ma ba a yin su akwai abubuwan da kuma ba malikiya ba ne amma kuma ana yin su duk wannan yana faruwa duk ana samu wannan kuma sakamakon mutanenmu galibi za ka samu ayyukansu na ibada gadansu suke yi ba karanta su suke yi ba wannan gada-gadan shi yake haifar da waɗansu abubuwan sai abu ba sama an basu ba sana aiwatar da waɗansu abubuwan ba a san ba san cewa ba haka biki ke ba a littafin malikiya to almuhim dangane da sabawan sabawa sabawan hadisi sabawa hadisi dangane da waɗansu masallatai ko waɗansu suke a wajen ibada to anan za mu ce to ai ka ga yanzu abin da yake cikin littafin da muke karantawa kuma su a ilimin da suka samu kenan mutum ne ya tashi ilimin sa ahlari ne da wannan ashmawin da iziya a yayi girma a malinta a ce yayi risala in ya zama kololuwa yayi muktafar ya san lawali ya san sani da wuya ka samu limami ya san su mudawwana ya san muwatta da sauransu sai ka samu galibin ilimin mutanenmu na malikiya a ya kure ya je lawali da sani wanda wannan shi ne koyarren ilimi kuma ba su san wani ilimi bayan wannan ba ba su san wani ilimi bayan wannan ba bai taɓa sanin akwai wani saɓani ko wata hanafiya ko wata shafiya ko wata hambaliya tana da wani ra'ayi kaza ba kuma shi bai taɓa sanin waɗannan abubuwan da ake faɗa ɗin akwai ma hadisai ko ayoyi da suka goyi bayan su suka ci karo da su ba shi wannan shine iya ilimin da ya zo mata wannan shine iya ilimin da ya zo mata to waɗannan kaga wannan shine iya ilimin su shine iya abin da suka sani suna bautawa Allah ne akan irin wannan takalidancin kaga ba za ka ce musu sun saba wa hadisi dan haka sun zama kaza sun zama kaza sun zama kaza ba a'a wannan shine iya ilimin da suke da shi don haka ba abin da zai hana sallar su ta yi a matsayin su na masu takalidanci amma dai ba malamai bane muqallidai ne suna yin takalidanci ne da abin da suka gani a cikin tafa ba su san dalilin da yasa aka ce su yi ba sai kuma in akwai wani dalilin da ya saba masa ba ba zai zama uzuri ba ga wadda dalili ya zo masa ko alkur'ani ko nassi na hadisi ya zo masa karara nassi zahiri ya bayyana masa ya saba wa abin da ya sani na maganar wani malami a cikin littafi kuma sannan ya ajiye hadisi ya yi riko da maganar wani malami a littafi wannan ba uzuri ba ne amma wadda hadisi bai zo masa ba ya zauna haka baya karatun wannan shine iya iliminsa to wannan tsakaninsa da ubangijinsa yawa ba za ka haɗa shi da rashin saninsa duka gaba ɗaya kai musu hukunci na abin nan ba don haka wannan shine abin da zan iya faɗa akan wannan matsala Allahu a'lam na'am Mm. yace yakan ga waɗansu mutane idan an yi ikama kafin a shiga sallah sai su daga hannu suna yin addu'a amma shi abin da ya sani shine tsakanin kiran sallah da ikama ne ake yin addu'a bai san me yasa ake haka ba to galibi wanda aka ga yana abu yake tafiyawa ya bayani ba za a bar shi ya wuce sana'a tutse wani kuma a ce sai yayi bayanin yaya me yasa wani yake kaza ba kai da Allah ko ba haka ba yawa malam malamin malam malam kabiru azare hafizahullahu ta'ala an ta umarta tambaya aka ce me hukuncin ladane masu masu daga me hukuncin wannan jiyarwa eh wannan ya dane ku me hukuncin jiyarwa da ladane suke yi a masallaci sai ce aje a tambaye su mana
ko haka ba su suke yi ba aje a tambaye su don haka ni abin da na sani shine abin da ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'a tsakanin kiran sallah da ikama ba a mayar da ita idan mutum yayi to to to to to, to yankan wuka ne eh ga jini na wuce kawai ta ce ba tsakanin kiran sallah da ikama lokaci ne wanda yake mai albarka mai daraja amma muna sakaci da shi gaskiya za ka samu da yawa a masallatayyanmu mu akwai sallah a tsakanin akwai addu'a a tsakanin amma ana kiran sallah an shiga kaga mutum yana da damar yana yana an an fakace masa damarsa damar da yake da ita an haramta masa ita da ƙarfi ba yadda iya da kuma kaga ba za a shiga sallar farilla ka zo kada ka tsaya da kai nafila ko da kai wasu addu'o'i ba dole ka shiga sallar farilla haka wani lokacin akwai shiga haƙƙi a ciki lokaci ne mai muhimmanci masallatai ya kamata su yi kokari su ga cewa suna kiyayewa kira sallah akan lokaci a dan ba mutane dama koda minti biyar ne da mutum zai iya raka'a biyu kuma ya addu'a annabi sallama ya ce baina kulli adanain salah duk tsakanin kiran sallah biyu akwai sallah ma'ana tsakanin kiran sallah da yin ikama akwai sallah amma wannan addu'a da ake yi bayan an yi ikama kaga mutum suna daga hannu suna addu'a kafin su kabar harama wannan addu'ar ban san ta ba ban san wani mahallin ta ba a shari'ar musulunci Allahu alam malam to ya kamata in datse saboda in ba haka ba sai kaga mun sake ƙara wata awa malam na jinka mm. eh mm. Mm. sallallahu alaihi wasallam mm. eh mm. to a takaice tambayar tana nufin cewa addu'o'i da ake a cikin sallah akwai addu'o'in da wani yanki ne na aya ta alkur'ani ko kuma aya ce ta alkur'ani shin me matsayin karanta wannan addu'o'i a cikin a cikin sallah a cikin misali sujada tunda an hana karanta alkur'ani a cikin sujada kamar da zai zo nan gaba za mu karanta to me kamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar me hukuncin karanta wannan a cikin sujada amsa shine ya halatta idan mutum zai karanta ne da nufin addu'a ba da nufin alqur'ani ba matukar mutum zai yanko zai zai karanta wata addu'a da ta zo a cikin aya ko kuma aya cikin addu'a ya karanta ta da sunan yana addu'a ne da ita ba yana karanta alqur'ani ba ya halatta yi ko a ce su tasira ne a sallah wannan ba karanta alqur'ani bane addu'a ce innama al'amalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa na na gida alaikum salam idan mutum ya sa hular sanyi zai iya sujada akai ko ba zai iya ba da ka dan yi hakuri kaɗan da za mu iso shi sujada kan naɗin rawani shi ma makaruhi ne kabbara da karatu shin mutumin da aka yi kabbara harama ya kabbara harama a bayan liman sai limamin ya kama karatun fatiha shi kuma a lokacin yake addu'o'insa na buɗe sallah dawul sifta shin zai iya ci gaba da addu'o'in nan ko kuma shiru zai yi amsa shine da zarar liman yana karatu to komai kake za ka bari kawai saban da aka samu aka akan fatiha wasu suna ganin dole sai ka karanta fatiha ko da liman yana karatu wasu kuma suna ganin cewa ba bukata ko da fatiha karanta kawai idan qara'a fa ansitu in liman ya yi karatu kawai kun shiru kuna jin sa wannan kuma insha Allah shi ne fi inganci Allahu a'lam ina eh karatu na bayyana ai liman ah to ya zaka san liman ya fara karatu na surance ne eh na'am ta ce mai hukuncin yin addu'a da wani yare ba larabci ba shi ma yana zuwa mana nan gaba kaɗan a cikin wannan karatun shi ma akwai mahallin da za mu zo mu magana akan addu'a da wani yare ba larabci ba amma shi tunda shi baya bukatar amsa kankanwa za mu bari in Allah ya kai mu wani sati mun zo mu sai mu magana akan mas'ala Allahu a'lam sai mu dakata haka mai sallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik